ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren ashirin da ɗaya ga watan zulqa'ida hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da takwas ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasad na ɗari da ashirin daga cikin jeren karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Jama'ar musulmi har yanzu ba mu gushe ba muna bayani dangane da kitabul jama'ati wal imama. Matattarar da ke bayanai dangane da babun أهل العلم والفضل أحق بالإمامة babin da ke bayani akan mutane masu ilimi da daraja su suka fi dacewa da limanci fiye da waɗanda ba su ba me yake nufi da ahlul ilmi a nan ai dama kowa ya san cewa in ba mai ilimi ba babu wanda za a naɗa liman ko kuma ya yi limanci amma abin da imam bukhari yake nufi a nan shine in aka zo za a nemi mutumin da za a saka a liman to ana son a samu mutanen da ko mutumin da yake shagaltuwa da harkokin ilimi wajen koyo da bincike da karantarwa da karantu da makamantan haka wanda idan matsala ta faru saboda yawan mu'amalar shi da ilimi mu'amalar shi da malamai mu'amalar shi da ɗaliban ilimi Allah maɗaukakin sarki zai sa a cikin ilimin shi ya iya kwancewa ya warware wannan matsalar da za ta faru ainihin a cikin sallah idan ya zama kuka ɗauki mutumin da ba shi daga cikin ahalul ilmi ba shi daga cikin ɗaliban ilimi ko malamai masu ilimi ko masu binciken ilimi ƙarshenta hukunci mafi sauƙi a sallah ya faru sai ya rikice sai kasa gane menene kenan ashe ba dukkan musulmi gama gari da yake sallah ko kuma yake da ilimin da ya shafi shi kan shi ake ɗaukowa ainihin a naɗa ba sai mutumin da ya shagaltu da ilimi haka in aka ce ahalul ilmi ba wai lallai malamai kaɗai ake nufi ba a hadda ɗalibai masu koyon ilimi waɗanda suke shagaltuwa da harkokin ilimi da waɗanda suke yawan zama a majalis na ilimi waɗanda za ka je ka samu wasu ko littafi ba sa buɗewa tsabagen saurare yana sawa sai su goge da sanin matsaloli misali yanzu a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai wasu dattawa zaka je ka same sun kai shekara talatin ko arba'in suna zama a wurin malamai amma su ba sa riƙe littafi idan da al'amarinsu yake ba amma a da idan aka ba da asamin akan wata matsala mai rikici sai ka zo ka samu ɗaya daga cikinsu sai ka tsogale shi da wannan matsala sai ta surutu ya ta magana a kai warware maka matsalolin to sai ka ga ɗalibi yana ta rubutawa wannan hirar da ya da shi a shuwa'iyan haka barkatai shi zai je tattara abin da ya tattara sai ta jagorancin shi sai je a samin ɗin ya aka ya san haka shi shi ba malami ba ne shi ba ɗalibi ne da ke yawan karatu ba a'a kawai zama za ka gan shi ya zauna yana yi yana saurare to ire-iren waɗannan za ka iya saka su cikin ahalul ilmi suna zama majalisul ilmi wuraren malamai suna sauraren harkokin ilimi domin ai dama asalin ilimin ba manta ba da haka ya fara shine tara jama'a ake ai ta karantar da su malamin yana karantarwa da ka su ma suna ji da ka asali da haka abin ya fara sannan ya koma malamin ya rike littafi ɗaliban su rike littafi to limanci jama'a mukami ne wanda ba sai mutumin da ya gaza ko ya gaji ko ya wulakanta ko aka wulakantar da shi ko ya rasa aikin yi sai ya dawo ya zama liman limanci ba irin wannan aikin bane shi yasa imam al-bukhari ya ce sai ahlul ilmi sannan sai kuma ya ce wal fadli sannan a cikin masu ilimi kuma da shagartuwa da harkar ilimi in kuka zo za ku naɗa liman ku dubi wane ne yake da girman daraja a cikin jama'a girman daraja a nan ana nufin ta mutunci jama'ar anguwan nan suna ganin wane da cikakken mutunci daga cikin malaman ma yana da cikakken mutunci to irin shi za ku naɗa shi yasa imam bukhari bayan ya ce ahlul ilmi sai kuma ya ce wal fadli waɗanda suke da ilimi da daraja da kima da kwarjini wannan yake maka ishara akan cewa ka shagaltu da neman ilimi domin daraja ce sannan kuma a cikin ilimin ka rinka taka tsantsan kana kula da abubuwan da za su baka kima da mutunci a cikin jama'a saboda hatta a cikin masu ilimin ana gabatar da mutumin da ya fi kowanne daraja da mutunci aka ce ga ƙwararren direba gogaggen direba wanda ya daɗe yana tuka mota shin shi za ku zaɓa ko ko wanda yake yau kwanan shi uku da hawa abin nan tsanin GIO ya sauka kenan an ba shi driving license ma'ana bai daɗe da ainihin kammala koyan mota ba har yanzu akwai ɗanyantaka a hannun shi shi za ku zaɓa ko ko wanda ya daɗe yana shagaltuwa da harkar mota za ku zaɓi wanda ya daɗe da to yanzu aka ce kuma Legas za a tafi ko Fatakur ko kuma za a tafi Kalaba ko kuma za a tafi Bauchi ko za a tafi Maiduguri wasu garuruka masu nisa ga ƙwararrun direbobi amma a cikin ƙwararrun direbobin akwai wanda yake direba ne kuma bakanike ne wanne za ku zaɓa direba bakanike saboda in tuki ne ya ƙware in kuma ta rikice ya san yadda zai yi don haka jama'a wajen abin da ya shafi limanci ana duba mutane ne da suke da ire-iren waɗannan darajoji darajar ilimi da mutunci da kamala da natsuwa kai kuma sai kai ƙoƙari ka zama kammalalle tun kana ɗalibi domin ta iya yiwa wata rana kai za a naɗa limamin arafa wallahi azim ka kai mamaki wannan limami da kaji an naɗa shi shekara uku yau da ta wuce a ka'aba haka muke zuwa muna zama anguwarsu yana matashi kamar abin wasa can bayan garin makka yana anguwarsu wane ne wani matashi shi ma mai ilimi haka shaharar wuf shekara uku da ta wuce kawai sai muka ji an naɗa shi limamin harami muna tare da wani abokina sai na ce wannan ba murya wani bace sai ya ce kwarai da gaske to shi dan makka ne sai ya ce ai har yaran makka ma su ne mishi kirari suna cewa a kori su dais wato wai zuwan shi a kori su dais wannan sabon limami ba kwa jin shi mai daɗin murya eh ba shuraim ba shuraim ai ya dade ya sha miya eh wane mahir yawwa mahir a kori su dai yaran maka suke ce mishi ma'ana ya kanshi yana da kamala ka duba yadda Allah ya ɗauko shi an su can bayan garin makka ne kamar nan zariya ne ka ce gwargwaji to haka daga an su sai dai ka shiga daji duwatsu amma ka duba yadda Allah ya ɗauko shi ya dawo da shi ya naɗa shi limamin harabi don haka ka kiyaye mutuncinka ya kai ɗalibin ilimi baka sani ba mai yiwa gobe sai a aiko a ce ana neman wanda zai zauna a kujera abubakar gumi a rabitatul alamil islami sai kuma jama'a ka sai su ce kai muka zaɓa me yasa banda ilimin kana da mutunci an san ba za ka je kai mana wakilci na ciwa-ciwa ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya taimake mu Imam al-Bukhari yace haddathana Ishaq ibn Nasr قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشتد مرضه babban sahabi abu musa al'ashari Allah ya ƙara mishi yarda ice annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi rashin lafiya fashtadda maraduhu sai rashin lafiyar tashi ta tsanani sallallahu alaihi wa sallam dama ya zo cikin wani hadisi wata rana abdullahi dan mas'udin ya je gaida annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce innaka tu'aku wa'kan shadida naga kana janta kana zazzabi zazzabi mai tsanani sai ya ce na'am ya ce ai mu annabawa ana sa mana ninki biyu ne naku haka abin da Allah ya ce musu ba ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa ya yawa ya nisa annabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha a bi'faini duk daga cikin matan annabi wadda ditte wani laifi don aka tashi mata azaba ninki biyu na sauran mata za a yi me yasa sai ce saboda ku ba kamar sauran mata ba ne me ya ba su daraja dubi safiya baiwa ce cikin kaskanci da wulakanci har ana neman a yaga ta wannan yana shi yake so wannan shi yana shi yake so da annabi ya ce ta dawo cikin rabona can an jima sai ya ce ta zama matata sai ga yanzu annabi ya sunkuya ya durƙusar da gwiwar shi a ƙasa tana taka cinya annabi tana taka kafaɗa shi ta haura ƙumi har ta samu wannan daraja amma ɗazubaiwa ce to yanzu wannan darajar da ta samu idan ta wulaƙantar da darajar ta ci mutuncin darajar don Allah ya tashi sai mata ninki biyu na azabar da zai wata gama gari ina fata an gane wannan adalci ne a wurin Allah to da gwargwadon yadda annabawa suke da daraja haka in cuta ta kama su sai a ninka musu ninkin ba ninkin dubi annabi ayyuba shekara goma sha bakwai shaidani ya rike mishi kafa shekara goma sha bakwai wasa ce jarabawa annabi ya samu ciwon asiri da suka mai sai da ya kwan arba'in yana fama sannan Allah maɗaukakin sarki ya karɓa a nan gashi rashin lafiya ce ta kama shi sai shi abu musa ya ce fashtad da maraduhu sai rashin lafiyar na annabi ya tsanani faƙala sai ya ce muru ababakrin falyusalli bin nasi jama'a ku umarci abubakar ya yi wa mutane limanci kun ji mahallin shahid kenan ahlul ilmi wal fadli a haƙƙu bil imamati abu sa'idin khudri cikin sahabbai shi da kanshi ya ce wa kana abubakrin a'lamana abubakar di ya fi mu ilimi kaga sai annabi ya zaɓe shi a wajen limanci sannan falala duk inda ake magana falala bayan annabi sai ka ji an ce sai abubakar jama'a mun fahimci wannan da kyau ko annabi da kanshi sai ka ji ya ce dakhaltu ana wa abi bakrin wa umar na shiga ni da abubakar da umar wa kharajtu ana wa abi bakrin wa umar da ni da abubakar da umar mun shiga a banza manzon Allah zai mai da waɗannan mutane dama da hagun shi su zama su ne abokan shi sannan jama'a a banza ne Allah zai sa manya-manyan mutanen da annabi ya rayu da su su ne abubakar da umar sannan ya tashi kwanciya a kabari waɗannan mutanen su kewaye shi dama da hagu gabas da yamma ko kudu da arewa ai ba a banza ba ne duk wanda kaga Allah ya zaɓa wa annabi wannan abin shi ya fi komai kabari aka zo za a yi aka ce a tura mai lahadi ya zo mai shakku ya zo duk suka zo sai mai lahadi ya fara zuwa sai aka ce Allah zaɓa wa annabi wanda ya fi manzon Allah shine best man shine ya fi kowa shine afdal duk abin da Allah ya sa sai zaɓan mai afdal na haka ya zaɓan mishi mutanen da suka fi kowa suka zama su ne abokan kwanciyar shi mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alfazazi algharnati yake cewa salatun wa taslimun ala tsira ga aminci da aminci ga kabarin Ahmad da Abubakar da kuma Abu Hafsin Sayyidina Umar waɗannan su ne abokan zaman shi da ya tashi hijira da wa ya tafi da Abubakar da ya tashi rasuwa a ɗakin wa ya zaɓi ya kwanta ya yi rashin lafiya ya rasu a ɗakin ‘yar abubakar ina ne makwancin shi har yanzu da muke magana a ɗakin ‘yar abubakar na haka abubakar ya kai abubakar yana daga cikin ahalul ilmi wal fadli don haka huwa a haƙƙu bi imamati salati wa khilafatil umma faradiyallahu ta'ala an abi bakar ne siddiq قالت عائشة عائشة سيتتي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه رقيق أبو بكر ينادى إيه إنه رجل رقيق shi abubakar mutum ne mai laushin zuciya zuciyar shi tana da laushi ma'ana mutum ne wanda al'amari zai iya saka shi kuka da ka saka shi limanci ya je ya fara sai tunani ya zo mishi yanzu me yasa annabi baya nan wurin bai da lafiya yanzu kenan za mu rabu da annabi da ya yi tunanin wannan sai zuciyar shi sai ta kare sai ya kuka idza qama maqamaka gashi ma Aisha ta faɗi idan ya tsaya a inda kake tsayawa kake limanci lam yastati an yusalliya bin nasi ba zai iya wa mutane limanci ba qala annabi ya ce muru aba bakrin falyusalli bin ta faɗi faƙala manzo Allah ya sake cewa muru aba bakrin falyusalli bin nasi ku umarci abubakar ya yi wa mutane limanci manzan Allah waye zaɓa abubakar jama'a manzan Allah ya rasu kalmar da yake wasiya da ita ce ita ce sallah sallah sallah sallah sallah har ya zo kuma yana cewa ilar rafiqil a'ala sannan sai aka ji muryar ta ɗauke yanzu wannan sallah da take da girma a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai ɗauki ita wannan sallah ya danka ta a hannun mutumin da bai dace ba don haka manzan Allah ya danka limancin sallah al'ummar shi a hannun mutumin da ya fi dacewa da ya tashi za a tafi aikin hajji shi ba zai je ba wa ya naɗa a matsayin amirul hajji abubakrin shekara da ta kewayowa aka sake naɗawa wa aka duk shekara ta zo abubakar shine amirul hajji ina ma'ana amirul hajji shine limami a filin arafa kuma kenan ma'ana limancin sallar bayan na salawatul khams bayan na juma'a bayan na idi abubakar siddiq kuma shine imamul jama'a a dandalin arafa ma'ana limanci kakkaf tsakani da Allah jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a cikin rashin lafiyar da ake cewa ne a cikinta ne ya so ya yi wasiya ga Aliyu ba a cikinta ba ne yake waɗannan abubuwan? A cikinta ne. Ya ce abubakar na ce suka maimaita, abubakar fa yana da rauni ya ce shi na zaɓa, suka ce a'a ya ce shi na zaɓa, ƙarshe sai ya ce me, sai ya ce, fa inna kunna ku dai mata sawahibu Yusuf. ku ne dai na zamanin Yusuf din nan ku ne mutanen annabi Yusuf mata haka suka tasa bawan Allah annabin Allah Yusuf a gaba sai da yazo yana cewa rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai annabin Allah ne amma sai da yazo yana cewa ya Allah gwamma kurkuku kurkuku kaji mutum yana cewa gwamma kurkuku Yusufu sai ce gwamma kurkuku shine ma'ana mata in suka haɗu suka haɗa maka matsala to sai ka ga cewa duniyar ta yi kunci kurkuku ta fi yalwata to shine annabi nan yake cewa in ce muku kaza ku ce a'a in ce solo sai ainihin ɗan aike ya zo gare shi shiwa shi abubakar to wane ne dan aike shine Bilal riwaya ta bayyana cewa Bilal shine aka ainihin aika fasalla bin nasi sai yi wa mutane limanci shi Abubakar kenan fi hayatin nabi sallallahu alaihi wa sallama a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu zo can gaba cikin sahihul bukhari za mu sake karanta wannan hadisi insha Allah zaka ji mai riwaya a nan wurin zai ce hatta maut shi ya limanci tun daga rayuwa annabi har annabi ya rasu kuma wasu riwayoyi nan za su zo za su bayyana mana annabi ya rasu abubakar yana cikin limanci ma da asuba kuma sai da ya leko yanzu yanzu nan zaka ji sai da ya leko ya gansu zuciyar shi ta haske bahaushe ce labarin zuciya a tambayi fuska fuskar shi tana walƙi kamar takarda alqur'ani ya koma ya rasu cikin farin ciki cewa abubakar ya ne wa jama'a limanci to tambayar da za mu yi a nan Aliyu yana daga cikin waɗanda suka bi sallan nan? Idan Aliyu yana daga cikin waɗanda suka bi sallan nan, Aliyu ya yarda da haɗin kan musulmi a ƙarƙashin sallah wadda abubakar yake limanci. Don haka Aliyu ya yarda da haɗin kai a ƙarƙashin wa, a ƙarƙashin abubakar. Idan wannan sallah Aliyu ya yi tawaye baya bi, to Aliyu ya raba kan musulmi kenan wanda mu ahli sunna ba mu yarda da cewa aliyu bai bi wannan sallar ba domin da aliyu ya yi tawaye bai bi ba to da ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa tabbas aliyu yana daga cikin waɗanda suka bi wannan sallar idan aliyu ana cewa ya yi taƙiya a zamanin abubakar ya bi khalifanci ita kuma wannan sallar aliyu ya yi wa annabi taƙiya ne domin a zamanin wane ne ake wannan sallar to idan aliyu ya bi sallar ne don taƙiya to taƙiya dai dama ane wa wanda ake jin tsoron sharrin shi ne sayyidina ali yana jin tsoron sharrin manzon Allah ne shi yasa ya bi saboda haka ‘yan shi'a ku dawo ku yi tunani abin da muke fata a samu wata tashar rediyo ta yi mana irin abin da tashar safa ta yi wa ‘yan shi'an duniya a wannan azumin da ya gabata shine malam ya ka ɗauko musamman tun daga ƙasar sham aka zo aka aje shi a ƙasar misr a cibiyar tashar safa ɗin aka zo aka ba da dama manya-manyan malaman shi'a daga iran daga, daga iraki daga najaf manya-manyan waɗanda su ne ashabul qawli wal fatwa sai kuma suka koma kawai suna tsinewa malam ar'ur malamin da ya haka malamin bai taɓa zagin su ba hujjoji ne gashi nan malami ne dattijo kusan shekarar shi saba'in yanzu a duniya kaɗan ne babu amma da laptop ɗin shi tana cike da duk wani littafi na duniya yadda duk abin da ka faɗa yanzu yanzu nan sai kyakkyar kyakkyar kyakkyar sai ce duba littafi kaza shafi kaza gashi nan dan haka littattafan su da littattafan ahli sunna da sun faɗi magana sun ce kaza cikin bukhari sai ce a ina a bukhari ku faɗi sai su faɗa sai a duba sai a ce babu sai a ce ku sake faɗi da ya zama an kure su kawai sai suka je a je a yi ta hudu ba ana tsine wa la'anatullahi ala ar'ur la'anatullahi ala ar'ur shine sai wani dan shi'a ya bugo wa ar'ur kuma ar'ur ya ɗauki muryar shi ya ce me yasa malaman shi'a ba za ku kwantar da hankalinku ku yi irin yadda shi ar'ur ya yi ba magana ce ake da hujja da littattafai me yasa ku ba za ku haka ba me yasa za ku mai da abin sharri da zagi da kazafi muna fatan a samu muryar haɗa kan jama'a tashar nagarta ta yi haka ko rediyo najeriya kaduna ko queen fm ko wace ce a shirye muke mu zo mu zauna wanda di yake da tambaya da zai mana kakkaf ba mu rage komai ba akan abin da ya shafi aƙidanmu da manhajinmu na ahlus sunna amma shi ma ya ba mu wannan garantin kuma ya bamu garantin babu maganar zagi kuma ya bamu garantin duk tambayar da aka yi mishi zai buɗe ya karanta mana a littafi babu magana ya ce time factor a'a cewa a ce kaza sai ya ce ai ba lokaci a a tsaya a karkare wannan maganar saboda yau fiye da shekara goma sha biyar da suka wuce mun zauna da wani ɗan shi'a nan lecturer ne a nan Congo a department na law jahul har gida ya zo ya same ni in yi magana na ce mishi oke ka ce cikin Bukhari ga Bukhari bari a ɗauko a duba sai ce time factor to sai a aya ɗaya a san ina aka kwana gobe sai a san akan wacce za a tashi don haka mu ahalus sunna iyalan gumi mun shirya akan duk abin da ake muƙabalanta sunna ƙur'ani ko hadisi ko mazhabobinmu na malaman fiqihu ko menene za mu ba da ansa a kai a fito gidan rediyo a yi haka kuma ba abu ne da za a ba da minti talatin ba a'a mu ma a ba da wata guda ya zama live program kuma phone in a samar da irin wannan amma sai dan shi'a sai je samu wani ahli sunna yana kasa tumatir a bakin hanya a gindin bishiya sai ya ce a cikin buhari an ce sayyidina Umar ya zagi manzan Allah mai tumatir zaka gaya wa zo ka gaya su albani su ne suke kwana cikin tafan hadisi ina fata an gane ka yi magana a inda ta dace ina fata an gane don haka muna fatan a samu wata tasha wadda za ta zama sadauki ta yi irin wannan aikin za ta taimaka wa addinin musulunci mu ahli sunna a shirye muke kuma ba ma tantama ko daga ina ne za a kawo malami ko daga Iran za a ɗauko shi ko daga ina ne matuƙar yaran da za mu yana ji yaran da zai muna ji a shirye muke kuma wannan shirin ba sai an sa rana ba gobe za a iya yin haka gobe za a iya yin haka a ce gobe in Allah ya kai mu albani an shirya don haka taho queen fm taho radio najeriya kaduna taho kaza a shirye muke duk sanda ka gan mu ba wai sai an ce bari a je gida to a shirya a'a duk inda ka haɗu da mu ko daga supermarket ka haɗu da mu a buga mana waya mu wuce can mun shirya insha Allah ta'ala domin ba daidai bane a bar mutane su rinka yaɗa guba suna ƙarya suna ƙaryata kuma gaskiya amma kuma sun ki fitowa ƙarara su karantar su faɗi aƙidojinsu suna taɓarna suna sakawa ‘ya'yan suna saka ‘ya'yan musulmi ƙiyayyar matan manzon Allah sallallahu Alaihi sallama wai kuma da sunan ahalul baiti yaushe ahalul baiti suke ƙin sahabbai yaushe sahabbai suka zalunci ahalul baiti a ina aka yi wannan tarihin to mu dai ahalus sunna mun shirya da shiryawar da Allah maɗaukakin sarki ya mana ba fariya muke ba alhamdulillahi dama muka ce murucin kan dutse abubakar gumi ya ce zai shirya mu mu zama murucin kan dutse baya fitowa sai ya shirya don haka ruwa za a shekara ana yi za a yi rashin ruwa na shekara guda ne oho shi dai ya shirya to don haka a shirye muke mu ahli sunnan Najeriya mun shirya tsaf ya rage yan shi'a mun jefa muku wannan kalubalen yan jaridu mun jefa muku wannan kalubalen gwamnati sarkin musulmi mun jefa muku wannan kalubalen a shirye muke mu ba cewa muke a fito in yan shi'a sun fito a zo a harbi waɗannan a harbi waɗannan ba ba ku taimaki addini ba kuka yi haka abin da muke so shine aqidar da suka zo da ita su zo su justifying su gaskata abubuwan da suke faɗi ko kuma su tabbata cewa su ba masu gaskiya bane mu wannan ita ce manufar mu mu masu da'awar sunna amma a ce a a bari wane ya fito a harbe shi a bari su wane a kashe su ba wannan ne asalin makasudi ba domin yin haka yana gaskatawa jahilai cewa akan gaskiya ike Malam Bakar Mahamudu Gumi Allah ya gafarta mishi ya ce Shehu Musa ‘yar aduwa ya neme shi yayin ‘yar aduwa na yanzu ya ce ka faɗa mana maganar gaskiya game da mutanen nan ‘yan ɗariƙa in ƙarya suke za mu hana ɗariƙa a ƙasar nan Malam ya ce a'a abin da muke so shine a zo a zauna da mu da su su faɗa mu faɗa ita gaskiyar ta bayyana da kanta amma aka ce a hana wani me za a ce sai a ce a ai yana da gaskiya ne aka hana shi amma ya zo ya faɗa a gaban malamai malamai su faɗa ya faɗa ya ba da ansa a ba da ansa abin da aka yi wa shi'a kenan jama'a an yi fata-fata da shi'an duniya yasa bana muka ce su wannan kurani ɗin kuma muna da majalisi za a haɗu da su akwai babban malamin mu zai to profesa ne na aƙida daga Riyadh Nasir al-Ghifari za a zo a yi wannan zama a Madina ma'ana an yi ta talbijin an yi ta rediyo to a zo a yi gaba da gaba kuma Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai yake cewa sai Abubakar yi wa mutane limanci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma mutane suka bi kuma daga cikin mutanen haddawa hadda sayyidina Aliyu hadda Ammar, hadda Abu Zarri, duk waɗannan salihan bayan Allah duk sun bi Abubakar sallah saboda sun amince da naɗin da manzon Allah ya don manzon Allah ya zaɓi Abubakar ne a bisa cancanta sallallahu ta'ala alaihi wa sallama قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت الله يقارى وعائشة يرده uwar muminai ce. Sai hujja da ita ga khawarijawa, khawarijawa suka kafirta Aliyu kaji kuma wasu fitinannun, suka kafirta Mu'awiya. Suka ware suka je suka taru a wani gida su dubu shida suna baccin rana Ibnu Abbasin ya shigo. ya musu sallama sai suka ce mara ba ba su amsa sallama shi ba don ba su yadda musulmi ba ne sahabi abdullahi dan abbasi da aka zo aka zauna sai ce me kuke tuhumar aliyu har kuka kafirta shi kuma wace tuhuma kuke wa sahabbai kuka kafirta su kuka zo kuka taru a nan ba kwa bin su sallah ba kwa magana da su ba kwa sallama in sun yi sallama ba ku amsa musu suka lissafa abubuwa daga cikin abubuwan sai suka ce aliyu ya yi yaƙi bai kama kuyangu ba sai ibnu abbasin ya ce da shi da waye yakin sai suka ce ya yi yaƙi da Aisha tun da ya yaƙi da Aisha ai sai da sai kama ta ya mai da ita baiwa shi ne sai Abdullahi ɗan Abbas sai riƙe wannan magana ya ce to ita Aishan nan kun yarda cewa matan manzon Allah ce suka ce sun yarda to kun yarda da ayan nan da take cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama uwaye ne ga dukkan mumine suka ce sun yarda kun yarda da haka kuna ga yayi daidai sayyidina Ali ya kama uwarku uwar mumine ya mai da ita baiwa yace in kuka ce yayi daidai kun kafirta in kuka ce kuma ita ba uwar mumine ba ce kun kafirta kun ƙaryata aya don haka sai ce cikin ɓata guda biyu wanne kuka zaɓa ko dai ku ce ita ba uwar muminai ba ce kun kafirta ko kuma ku ce kun yadda ita uwar muminai ce amma kuma wajibi ne aliyu ya kama ta mai da ita baiwa sai suka ce gaskiya ne abin da aliyu ya yi daidai ma'ana da bai mai da ita baiwa ba yayi daidai za mu zo za mu muku lacca ta musamman akan khawarij insha Allahu ta'ala ko lacca ce shiryayya da fa'idojin da ke cikin mas'alolin da sauransu daga cikin abubuwan da muka yi mulahaza a cikin wannan hadisi imamun nasa'i ya ruwaito shi shine cewa ba a tura wanda zai muƙabala da 'yan bid'a sai wanda ya zama ya goge don haka Abdullahi ɗan Abbasin ya ce zai je muƙabala da su, Aliyu ya ce, Na san a ilmance ka cancanta, amma ina ji maka tsoro, domin hawarija wannan in ka je kai muƙabala da su, idan aka taso sai kai masu ce ka kafirta jininka ya halatta, za su kashe kafa ya ce ba komai kakka ji tsoro. Ya sa kayan shi ya sa turare je zauna, nan ya je kafin wani lokaci ya kwato mutane dubu biyu cikin dubu shida. waɗannan guda dubu hudu su ne suka fito suka yaƙi sayyidina ali a yaƙin naharawan aka zo ainihin aka kakkashe su fitintunu ne ga sunan a kwance matasa kawai wani sai ya tafi ƙasa waje sai a bashi kwangila haka za mu haɗu da su a minafa kowane fitsararre ya taho da'awar shi yake talla ya taho da kuɗi yana da littattafai zai baku ku yaɗa wani lokacin sai mu kai ƙarfe uku na asuba ana bugawa da su shi yasa dole ne hatta irin malaman da za su tafi kasar Saudi Arabia a san waɗanne malamai ne ba wanda zai je kawai ya ɓoye a cikin tanti ana kai mishi shinkafa da kaza yana ci cikin shi na kumbura ba aiki za ku je ku yi saboda matasa ba su san fiye da da kashi tamanin bisa ɗari na alhazan Najeriya matasa ne mazansu da matansu kuma da turanci da larabci da menene ake yada aƙidoji munana yanzu bana wasu fitsararru ne tun daga nan kaduna muka gano su su kuma gaba ɗaya sun ce babu wani ma harami a cikin aikin hajji ka yi adonka ka sa babban riga da komi naka ma ka je ka yi aikin hajji ba inda aka ce wai a yi wani abin nan a sa don haka aiki ne wallahi al'azimi a kanku ahalu sunna ku tashi ku karatu don ku kare addinin nan da karewar da Allah ya mishi aikin da su Bukhari suka yi kenan shine suka rubuta mana waɗannan littafan Allah ya taimake mu as-sayyida Aisha ummul mu'minina annaha qalat tace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala fi maradihi manzon Allah a cikin rashin lafiyar shi yace muru ababakrin yusalli bin nas إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء أبو بكر إن يطيع عندك كي تسيعوا أي ما بايا إيا جيد متعني كرات هذا شاورة إن جاء عائشة كأمر عمر فليصلي للناس يأيوا متعني لمنشي دم عمر جلجني abin da za ka ga ya sa Umar kuka tabbi yawwa to Umar ba wai yana cewa bai da tsoron Allah bane gini ne kowa da yadda Allah ya gina shi kaga sayyidina Usman shi kuma kamar ba fulatanin daji yake kunya kunya ce da shi dan haka menene ya faru mala'iku ma kunyar shi suke ji to kaga shi kuma yadda Allah ya gina shi shi kuma kunya aka bashi sayyidina Abubakar kuma fa sai zan yana da raunin zuciya wajen abin da ya shafi da ya ji aya sai ya fashe da kuka ba mun karanto a baya ba abubakar ya gina masallaci yana karatu matan mushrikai suna zuwa jin karatun shi yana kuka suna kuka to sai na umar fa shi kuma yana da karfin zuciya in ya tinkaro hanya shedan sai kauce shedan ya san umar bai ganin shi ba amma shi sai kauce hanyar maza na nan kowa da yadda Allah ya gina shi ina fata an gane don haka ka umarci umar sai wa mutane limanci abinda aisha ta bada shawara kenan faqalat aisha faqultu li hafsa to sai aisha ta ce sai na ce wa hafsa quli lahu ki ce wa manzon Allah inna ababakrin idza qama fi maqamika ai manzon Allah Umar in Abubakar in ya tsaya a inda kake tsayawa lam yusmi'in nasa min al-buka'i baya iya jiyar da mutane karatu saboda kuka da yake famur umara dan haka ki ce manzo Allah ya umarci Umar falyusalli linnasi ya ainihin wato sanya Umar ya mutane limanci fa fa'alat hafsatu sai hafsa ta yi haka jama'a kun fahimci wannan ƙarin lafazin da muke ji wanda bamu ji a hadisin farko ba shine da tattaunawa ce tattaunawa annabi ya ki yarda sai ita Aisha ta ce ki je ki ce babana ba zai iya limanci ba babanki ne zai iya yi shi yafi dacewa tafi ki faɗa to hafsa sai ta je ta faɗa tare da cewa hafsa fa ta girma aisha hafsa ta girma aisha a shekaru ina fata an gane faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya ce ma abinda ake nufi ma bari tsawa ce malaman larabci na hau suka ce ai ismu fi'il amrin suna ne na fi'il amr mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab kalma ce ta tsawa kawai rada ke bari bari wannan magana inna kunna la'antunna sawahibu yusuf ku dai mata ku ne din nan dai na zamanin yusuf muru ababakrin falyusalli linnasi ku umarci abubakar yawo mutane limanci malamai suka ce ka duba yadda annabi yake da gaske ya faɗi abubakar ya faɗa ai da a na uku sai ce ku umarce shi amma duk da haka sai sake maimaita sunan ya ce ku umarci abubakar sai ya faɗi abubakar ɗin don a gane bai canza ra'ayin shi ba abubakar na ce ku kuntu li usiba minki khairan ke dai dama tun da nake ban taɓa samun alheri ta hannunki ba gashi kin zira ni kaga mata kenan in dai ka haɗa su dama wata ran sai ka ji habaici sai ka ji jefar da magana sai ka rabu da su yanzu dai ku duba ita Aisha wallahu alamu abin da ta yi ita ɗin da gaske take ko kuwa maganar da annabi ya faɗi ya gano halinsu ɗin ne wato mai yiwa akwai makar a cikin magana Aisha tana so a tabbatar cewa babana ne fa fi dacewa don haka faɗi babanki kiji faɗi babanki kiji za ki gane matsayinku suka fassara haka suka ce alakar saboda annabi ya ce inna kunna la'antun na sahibu yusuf saboda faɗin wannan wato akwai makirci ne shi annabi ya gano abu wato za ku yi mini makirci ne abin da nace shi za ku yi ina fata an gane to shine ita hafsa lokacin sai ta gane shine sai ta fata an gane amma fa kar ku manta kawaye ne kuma su suke komawa su haɗe kai wani lokacin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dubi kabiyar nan ta zuma dubi kabiyar nan ta mariya hafsa ce ta tafi ganin gida annabi sai ya kira bai washe sai kwantar da ita akan gadan hafsa ya sadu da ita hafsa sai ta zo ta samu abin sai bata ji daɗi ba ta yi mita sai manzon Allah dan ya faranta mata rai sai ce to shikenan daga yau ma na haramta wa kaina wannan baiwar ba ni ba ta ba zan sake saduwa da ita ba to yanzu ba hafsa za ta ji daɗi ba amma fa da sharaɗin ta rufe asiri manzo Allah na fita sai ta tafi ɗakin Aisha ta kwankwasa mata kofa aka tafa ai eh, yau mun more ce ya aka yi a habawa ai ya haramta haba mu na wasa ne aka tafa aka yi murna shikenan sai ga wahayi wahayi ya zo to ta tona asirinka sai aka je aka ritsa ta ya aka yi mata eh ai Allah ya kara musu yarda mata akwai shiri malam eh قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخدمه وصحبه الله أكبر الإمام الزهري يتي أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أنس بن مالك الأنصاري ياباني حديثي وكان تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم shi Anas ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce Anas na bin annabi tun ran da annabi ya shigo garin su Anas su ne yan yara yan ƙanana suka je suka tsaya a ƙofar gari a can annabi yana shigowa su ne a gindin dabba suna biye da shi Anas ya ce a lokacin muna yara ba mu ma san me ake cewa ba mu dai mun ji manya suna cewa Allahu akbar ja'a rasulullah Allahu akbar ja'a rasulullah Anas ya ce mu muke biye da shi duk inda ya shiga dan haka biyayya Anas ga Annabi biyayya ce ta gaske ta ma'ana ta komai ya bi Annabi sallallahu alaihi wa sallam Anas dan Malik kenan wa khadamahu yayi wa manzon Allah khidma yaro ne mai hankali mai basira dan albarka ka duba yadda Allah ya wanzar da sunan zurriyar shi duk kasar larabawa yanzu ka ji an ce almaliki in dai ba mai bin mazhaban malikiya bane jikan Anas ne in dai ba wai yana nufin almaliki mai bin Anas dan Malik kenan don tun yana da rai sai da aka rufe 'ya'yan shi da suka rasu guda ɗari. yana da rai guda ɗari sun mutu sun riga shi mutuwa sauran guda nawa ne a lokacin da zai ci da su Allah ya mishi albarka a cikin rayuwar shi ya bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda di ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama wallahi sai ya ga haske a duniya sai ya ga haske a kabari sai ya tashi cikin haske sai ya haɗu da babban haske a ranar alkiyama manzon Allah alheri ne jama'a Anas ya bi manzon Allah Anas ya yi hidima wasu sahibahu kuma shi sahabin manzon Allah ne Anas ya gama haɗawa jama'a anna aba bakrin Anas ya ce lallai abu bakrin kana yusalli lahum shi yake musulmanci fi waja'in nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam allazi tuwfiya fihi a rashin lafiyar da manzon Allah ya rasu ana sai ce abubakar ne yake mana limanci hatta idza kana yawmul sinaini har sai da ranar litinin ta yi wato mun takaita ne ba za mu kawo tarihin rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam a nan akwai babi da imam bukhari ya kulla su kutun da guda ya ɗauko labari game da rasuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya fara rashin lafiya har sai da ranar litinin ta yi wa hum sufufun fi salati sahabbai sai manzon Allah ya buɗe labulan ɗaki abinda ake nufi a nan hujratu Aisha ɗakin as-sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yarda jama'a ku dubi kamar yadda masallacin nan yake to sai ka dubi wannan kofa da take dama da masallacin kana fuskanta alƙibla to yadda ka ga haka haka ainihin wannan kofa in ta fita to za ta shiga cikin ɗakin Aisha ne. Don haka akwai labule tsakanin kofar yana kwance cikin ɗakin ba lafiya. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya buɗe labulan kofa Allahu akbar manzon Allah ya samu sauki kenan yanzuru ilaina ana sai ce yana kallon mu yana kallon mu wa huwa qa'imun yana tsaye ka anna wajhahu waraqatu mushafin yace ka ce fuskar shi takarda alqur'ani ce na'am ashe ba a rubuta alqur'ani sai a takarda mai haske ba jabun takarda ba takarda mai haske shi yasa jama'a Allah ya gafarta sarki alqur'ani jama'a tun da ake ba a taba buga alqur'ani irin bugun da sarki fahad ya ba sannan wannan wakafi ne yayi wanda shekaru ɗari masu zuwa za a ci gaba da buga littafan nan qur'ani ana ba da su kyauta sadaka a cikin dukiyar aljihun shi wannan a madina ya ce aikin da sayyidina usman ya yi na buga ƙur'anai da kira'o'i da riwayoyi ya raba su ga duniya shine abin da fahad ya yi don haka duk alhaji in ya je aikin hajji duk mai umara duk mai ziyara zai iya tafiya wannan majma fahad ka je idan kwafi dubu kake so ka je da takarda tun daga garinku ta makarantar islamiyan ku ku ne makarantar misbahu kaza ku ne makarantar miftahu kaza ku ne makarantar shamsu kaza ku je ku nuna cewa kuna son kwafi dubu ne na alkur'ani ku faɗi irin kira'ar da kuke so idan mai fassara ne ku faɗi kyauta za a ɗiba a baku kyauta za a ɗiba a baku fahad ya yi wannan waƙafin sannan duk azumin da za a yi ramadan fahad ya bar dukiya maƙudan kuɗi azumi ana ciyar da masu azumin litinin da alhamis a masallacin ka'aba da masallacin madina wannan yana daga cikin alheran sarki fahad da wannan muke addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya ɗaukaka darajojin shi kurakuran shi da abubuwan da ake ganin yayi ba daidai ba mutum ne dama Allah ya yafe mishi amma lallai jama'a fahad yayi wa alqur'ani hidima yadda zaka taba takaddar alqur'ani jama'a babu wani ya aika aka ainihin siyota aka je aka bude mata library wato duk wani rubutun hannu na littafin musulunci duk inda aka samu labarin shi a duniya sai da ya aika aka zo aka bude a nan riyadh dan haka duk wani littafi ahalari ne askari ne arba'una hadis riyadu salihina kana son ka ga rubutun hannun shi ka tafi ainihin riyadh yanzu suna nan suna aikin zuba su akan intanet gaba daya yadda in aiki ya kama ka daga ƙasar ku ba sai ka je Riyad ba daga ɗakin ka za ka buɗe ka kwafo asalin rubutun hannu na Riyadu Salihina ka zo kai ta haƙiƙi ka buga mutanen garin ku duk wannan alherin fahad ne Allah ya gafarta mishi Anas dan Malik yace ka anna wajhahu waraqatu mushafin kamar fuskar manzon Allah saboda haske da sheƙi da annuri da kwarjini kamar takarda alqur'ani sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma tabassama yadhaku sai manzon Allah ya murmushi yana dariya Allahu akbar dan Allah manzon Allah ne zai rasu saboda ya ji Abubakar yana limanci karatu ya zauna jama'a sun bi sai lafiya ta dawo mai ya zo ya yaya labule kun ji a tsaye yake gashi ya ce yanzuru ilaina wa huwa qa'imun yana kallon mu yana tsaye sannan ya ce tabassama ya bahaku yana murmushi yana dariya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya yarda da Abubakar ya zama shugaba manzon Allah ya danka al'umma a hannun mutumin kirki dattijo mutumin arziki ko a jahiliya Abubakar bai taba shan giya ba Abubakar bai taba caca ba bai taba gidan kulab ba duk iskancin da ake a jahiliya Abubakar bai taɓa yi ba don haka su da kansu suka sa mishi atiq ma'ana wanda ya yanta fuskar shi shi bai ci mutuncin fuskar shi a jahiliya ba ba wanda ya taɓa ganin Abubakar a biya falo ba wanda ya taɓa ganin Abubakar ya riko wata budurwa zai tafi gantali Abubakar tun attini don haka abotar sai ɗaya Bahaushe ya ce sai hali yayi ɗaya ake abota manzon Allah bai taɓa irin wannan ba kalan kuwa ya jiyo ana kaɗa ganga ya tafi sai ya faɗi a hanya sai bacci ya kwashe shi manzon Allah dan tarihin shi ya gyaru ko wurin kalan kuwa bai taɓa zuwa ba to haka abokin shi abubakar irin waɗannan mutanen su za ku nema a cikin angoku ku naɗa limamai amma wani ya iya kira'a a nan yana da budurwa a nan yana da 'yan mata a nan a wannan sai ya ce Allah ya saka maka da alheri Allah ya shirya da kai kira'a ka Allah ya ɗaukaka amma ba za a saka kalimanci ba a wannan yana zuwa gidan dambe a wannan yana kaza a wannan yana kaza sai ya ce a ku je ku samu wane ne yake da kammala da mutunci so dan aka tashi za a yi tafiya za a je Sokoto wurin to in ya zama wannan yana da naƙasa ko yana da wani aibi ai mutuncin ku gaba ɗaya ya zube don haka jama'a waɗannan hadisai bukhari na kawo mana su ne don ya nuna masu mutunci ke limanci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi murmushi ya yi dariya anas ya ce fahamamna an naftatina min alfarhi sai muka kusa mu fitinu saboda farin ciki da muke bi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda mun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ina ma'anar fitinuwa anan shine mu yanke sallah muka himmantu kun ji sahabbai mutanen kirki kaunar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi suka gan shi da so da ƙaunar ba ta sa sun yanke sallar ba amma sai ce kamar mu yanke sallar amma dai ba mu yanke ba fana kasa abubakarin ala aqibaihi sai abubakar ya dawo da baya shi kuma me abin ya zo ma'ana abubakar dama ba shugabanci yake so ba tun daga me abin ya watsake sai abubakar ya dawo liyasila as-saffa domin ya sadu da sahun da ke bayan shi ya koma ya shiga sahu dama shi abubakar bai ɗauka da zafi ba annabi ya watsake to ya ci gaba da mana limanci mu yaran shi ne wa zanna abubakar ya tsammaci annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kharijun ila salati sai abubakar ya ga cewa ai annabi ma zai fito sallah ne tunda har gashi ya taso tsaye gashi yana dariya yana fara'a shi manzon Allah yana nuna godiya ne ga Allah Allah ka yi mini da akbar jama'a kun fahimci wannan da kyau ko fa ashara ilaina annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama ana sai ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya mana nuni ya ne mana nuni yana cewa me an atimmu salatakum ku cika sallarku ku ci gaba ku ci gaba wa arkhas sitira sai ya saki wannan labule fatuwfiya min yaumihi sallallahu alaihi wa sallam a wannan yini na ranar litinin manzon Allah ya rasu jama'a kun ji wannan hadisi ya zo mana da tarihin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to karatun hadisi kenan ma'ana mu ba sai ranar maulidi ba ma'ana yanzu yanzu nan mun ji ranar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaya ma manzon Allah ya rasu a wani hali ne manzon Allah ya rasu a halin farin ciki da kwanciyar hankali a yaya manzon Allah ya rasu ya bar sahabbai a cikin haɗin kai a cikin sallah haka manzon Allah ya koma ya rasu yana murna da Abubakar Abubakar Allah ya ƙara maka yarda Allah ya goga hancin mai zaginka a cikin wutar jahannama. Qala haddathana Abu Ma'mar qala haddathana Abdul Waris sallallahu alaihi wa alihi wasallama salasan Abdul Aziz yace malamin shi Anas yace lam yakhruj an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama salasan kwana uku manzon Allah yana rashin lafiya bai fito ba فأقيمت الصلاة سي أكتا دا إقام الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم سي أبو بكر ييقو قرن يوچي غبا فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجاب فرفعه سي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يدق لابلي فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم yayin da fuskan manzon Allah ta bayyana gare mu ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين وضح لنا ana sai ce tun da muke ba mu taɓa ganin abin da ya burge mu ya ƙayatar da mu ya ba mu sha'awa muka gamsu muka ji daɗi fiye da fuskar nan ta manzan Allah ba san da ya buɗe ƙofar nan sun fa zauna da manzan Allah amma ba su taɓa ganin fara'a da annashuwa da walwala irin wannan ranar ba suka ce to ma ba su taɓa ganin wani abin sha'awa irin wannan ranar ba fa'au ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyadihi sai manzon Allah ya nuni da hannun shi ila abi bakrin an ya taqaddama abubakar yana kokarin ya ja da baya ko a'a sai manzon Allah ya mishi nuni cewa ci gaba ci gaba ci gaba an nada ka manzon Allah ya nada ka ko sarkin musulmi ne ya nada liman matsala ta kare in ka kibi sai dai ka gudu in ka gudu kuma duk inda ka je ka kafa masallaci sunan shi masjidul birari haka ne ko ba haka ba to balle manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah ya nada Abubakar sai kai ka ce kai baka yadda ba to ma fa ba da mu kake ba ba da kuma Abubakar kake ba amma da manzon Allah kake to amma me ya kai mu ga sa baki saboda kana amfani da wannan ƙaryar taka kana batar da 'ya'yan musulmi in ba haka ba da ba za mu sa baki ba sai mu bakka da ta'annutancin kai kare a kanka gashi manzo Allah ya mishi nuni a a ci gaba ci gaba wa arkhan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam al-hijaba manzo Allah ya saki wannan labule falam yaqad falam yuqdar alaihi bai samu ikon sake fitowa ba hatta mata har ya rasu sallallahu alaihi wa alihi sallama قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله daga Hamza ɗan Abdullahi ɗan Umar ku kiyaye wannan jikan sayyidina Umar ne ita ce magana da nake gaya muku sahabbai idan aka kashe wani daga cikinsu sai su ta sa wa ‘ya'yansu sunan wannan shine ai ala ragami unufil hakidina ma'ana kun kashe sayyidina Hamza to ga Hamza ya dawo kun kashe ja'afar to ga ja'afar ya dawo shine gashi kana jin hamza dan abdullahi dan umar annahu akhbarahu shi hamza ya bada labari ga ibn shihab an abihi labarin da ya samu daga mahaifin shi abdullahi dan umar kala yace lamma ishtadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waja'uhu yayin da rashin lafiyar manzon Allah ta mishi tsanani qila lahu fi salati sai aka ce da shi game da sallah waye zai limanci faƙala sai ya ce muru ababakarin falyusalli bin nasi ku umarci abubakar yi wa mutane limanci yanzu wannan hadisin kuma kanin hafsa ne yake ruwaitowa amma kuma sai daidai da hadisin aisha annan ma gashi abdullahi dan umar yana cewa annabi ya ce ku ababakrin rajulun raqiqun abubakar mutum ne wanda yake yana da laushin zuciya idza qara'a ghalabahu buka'u da ya fara karatun alqur'ani sai ainihin kuka ya rinjaye shi qala muruhu fayusalli sai ce shi dai na umarce ku ku umarce shi da ya salla fa'awadathu sai Aisha ta sake maimaita mishi qala sai Abdullahi ya ce sai ainihin annabi ya ce muruhu fayusalli ku umarce shi ya yi sallah a can ɗazu kun gani ce muku sai annabi sallallahu alaihi sallama ya amfani da muru a babakare ko to annan waɗannan bamirai kuma fa da ya amfani da su don su karfafi shi ɗin da na faɗan shi ɗin ne zai yi ba wani ba ko kun fahimta inna kunna sawahibu yusuf ku dai mata ku ne mutanen nan na annabi yusuf imam al-bukhari ya ce ta ba ahu zubaidi az-zubaidi ya ainihin wato biyo al-imam zuhri akan wannan riwaya wa ibn akhi zuhri da kuma dan gidan dan uwan zuhri wa ishaq ibn yahya al-kalbi an zuhri dukkan waɗannan ainihin wato ɗalibai sun biyo yunusa da riwaya daga ainihin wato zuhri hadda ainihin shi zubaidi din ba yadda na faɗi ba wato dukkan su waɗannan sun ainihin kamar yadda Yunusa ya ruwaito wannan hadisin daga zuhuri ko to su ma waɗannan da Zubaidi da Ibnu Akhi Zuhuri da Ishaq Ibn Yahya dukkan su ma sun ruwaito wannan hadisi daga Imam Zuhuri kamar yadda Yunusa ya ruwaito shi yasa muka ce ku samu allo ku kafa mana anan dan irin yadda muke yin karatu a muciya na Tirmidhi mu rinka yi yanzu kamar wannan ya kamata a rubuta Zuhuri sai a ja layi a ce to kaga ɗaliban zuhuri wannan wannan wannan shine sai ka fahimci ma'anar taba'ahu ai da aka ce taba'ahu ai taba'a yunusa kamar yadda yunusa ya ruwaito wannan hadisi daga ibn shihab haka zubaidi haka ibn akhi zuhuri haka ishaqa dan ainihin yahaya wa qala uqailun wa ma'marun an zuhuri da uqailu kuwa da ma'mar su ku a cikin tasu riwayar da suka yo daga zuhuri cewa suka yi an hamzata daga hamza anin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai zama kenan hamza ne ya ruwaito wannan hadisin kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to idza sabatat li hamza tala idan ya zama hamza ɗin nan ɗan gidan abdullahi ɗan umar ya tabbata cewa sahabi ne eh to shi kenan sai a ce wannan ainihin riwayar ta zama muttasila in ku ya zama ba sahabi ba ne fa ta zama mursala to ba sahabi ba ne to menene imamul bukhari yake so ya nuna maka yadda ka ji an ruwaito hadisin daga zuhuri daga Hamza daga Abdullahi dan Umar sai ya ce amma Uqailu da ma'amar suku a cikin tasi riwayar sai suka ce ai Hamza ya ruwaito kai tsaye ne daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai zama wannan isnadin mursali ne kenan to amma kuma yanzu ba za ka hukunta shi da cewa da'ifi ba ne domin shi wannan isnadin shi ne wancan an ji wane ne malamin Hamza baban shi ne malamin shi Abdullahi dan Umar dan haka babu matsala ko kaɗan amma amana ce ta malaman hadisi sai su kawo maka komai a yadda suka same shi li'illatin babin da ke bayani akan wanda ya tsaya a gefen liman saboda wata illa kowa ya san ai liman shi kadai yake tsayawa a gaban jama'a ko to in ka ga liman ya tsaya tare da wani to ba haka aka so ba liman shi kaɗai yake tsayawa to amma in wani ya tsaya tare da liman to zai zama akwai wata illa ne to in akwai wata illa to babu komai قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه خفة أولا حديثي السيدة عائشة تشي من ظن الله يا أمر أبو بكر ومتاني لمنشي أرش الله في شي فكان يصلي بهم sai Abu Bakar ya kasance shi yake musu sallah na so ku gane ba fa sallah ɗaya ba ce a ta farko ce aka yi waccan gwagwagwa amma tun daga wannan mai anas ya ce ya ce kwana uku annabi yana ayin abubakar yana limancin har zuwa ranar litinin to sai ka duba litinin sai ka dawo baya ka ce lahadi sai ka dawo baya sai ka ce asabar sai ka dawo baya sai ka ce juma'a daga juma'a kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri ya fara wannan rashin lafiya wallahu alam sai da aka kwana uku abubakar ne yake limanci jama'a kun ji sannan duk hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya tura a rayuwar shi tun da aka dawo Madina annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk sanda za a je hajji baya zuwa waye amirul hajji shine sayyidina abubakar jama'a muna so ku gane wannan shine tarihin da qur'ani da hadisi ya shaida duk wani ɗan damfara in ya zo maka da wata ƙarya sai ka ce kai kuma daga ina ka samo ta kuma abin da nake gaya wani ɗan boko kenan na ce wai me yasa ne kuke kaucewa kuke taimakon maka wa'azi dama ɗan boko zai munafinci ne irin wannan sun ce in hana ka wa'azi ya ce suwa ya ce malamai yan uwanka sun ce in hana ka wa'azi me kai musu sai ya ce a'a abin ni da nake gani ba duka ba zagi ba barazana in ka gano kuskure ne sai ka ce kuskure ne kuma yaba maka za a yi don kana da yunkurin ka fahimci wani abu ne kuskure ya faru dan haka gawan ya ce za a yi musu magana da suka dawo to yaya nan sabon garin zaria gawan yake daidai da ka ga mai tiɗin nan yake lagos street nan gawan yake koyan gyaran keke yana dan karami so da haka tsakiyar hausawa ya tashi cikin hausawa ya tashi to amma da yake ba musulmi ba ne ai sirrin kenan abin da suke kenan yanzu yana zuwa wurin wane ana dafa kan shi ana bugun makwarkwadan shi ana cewa shi kenan shehu ya tofa maka tashi ka rufe kai ne za ka yi tazarce to a haka suke shayin awai me yasa suke kaucewa ne wai ba su so a zauna me yasa ba su so a zauna jama'a ba ku kuka ce ku ne malaman ƙasa ba ba ku kuka ce ku kuka fi kowa ba ku kuka ce ku ne kuka iya haya islam ba ba ku kuka ce ku ne da digiri ba ba ku kuka ce ku ne da kaza ba ba ku kuka ce ku kuka karantar da kowa ba to me yasa kuke jin shakkar a zauna ma'ana kuma yalo ne a kanta me yalo kan ba yalo zai ƙara haske ba ne me gishiri ba narkewa zai yi to ba sai a shiga ba muna ta ce muku a zo a zo wai sai spill over bai je ya ƙarasa ba a ƙasar masar ko a ƙasar maka ko madina nunannu ne muku kawo mana wanda ya nuna don haka manyan jiggan su muke cewa a zo a zauna ba a ji a kawo wani dan magya a shi nan dai Aisha Allah ya ƙara mata yarda abin da ta faɗi kenan ta ce shi yake musu sallah qala urwa sai urwa ya ce fawajada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi nafsihi khiffatan sai manzon Allah ya samu sauki a jikin shi wannan magana ra'ahu abubakar ista'khara da abubakar ya ga annabi sai ya ja da baya fa ashara ilaihi sai manzon Allah ya wa abubakar nuni an kama anta tsaya idda kake daram dam na gasken kenan nan daram manzo alaihi wa alihi sallama sai ya zauna ainihin wato hiza'a abi bakrin daidai da abubakar ila jambihi a gefen abubakrin din فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله رواية أي أنه بيفتو صلى ba. a a cikin waɗancan kwanaki ne ake ba da labarin sai wata rana ya samu sauƙi da ya leƙo shi ne ya samu damar har aka yi wannan sallar don haka wannan riwayar ka kiyaye ba ɗaya ba ce da waccan sai dai suna da kaman sallah ta yi ko ba ba ta yi ina muka samu haka shine asali abubakar ne liman da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo sai abubakar ya ja da baya sai manzo Allah ya ce tsaya idda kake da ya zo sai ya ainihin zauna da ya zama ya hukuncin sallar da mamu ya fara limanci liman ya zo ya karɓa yanzu mamu ya riga liman kabbar harama kenan to za mu tattauna wannan insha Allahu ta'ala a yanzu yanzu nan za mu karanta daga cikin sharhin fatuhul bari bukhari ya kawo wannan hadisi kawo shi ta farko da muka karanta da yace babu haddul maridi an yashhad al jama'a babin da ke bayani akan kwanakin da ainihin wato ko kuma tsananin rashin lafiyar da za ta sa in an zo karatu sai ku san cewa za a tashi daga wannan sharhi ne gashi nan a fatuhul bari mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da uku insha Allah babban malami alhafiz ibn hajar akwai kuma wasu fa'idojin daga cikinsu akwai gabatar da abubakar waye ya gabatar da abubakarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tarjihuhu ala jami'i sahaba da kuma rinjayar da abubakar aka ce abubakar don ba abubakar ba sai aka ce sai dai umar ya limanci wa jawazu sana'i fil wajhi liman amina alaihi al-ijab sannan da halaccin ainihin a yabi mutum a fuskar shi wannan ainihin yabo da kuma haka ba za ta sa shi girman kai ba in ba haka ba sai ku bari ku yi a bayan idan shi yabon mutum a bayan idan shi ya fi falala saboda ya zo cikin hadisin bukhari cewa kana yabon mutum a bayan idan shi Allah zai aje wani mala'ika duk abin da ka faɗi ƙarya ne ko kwata bai yashe ba ba wannan ana magana kalma ta gaskiya za ku iya faɗi a gaban shi idan wannan ba zai sa shi girman kai ba in kun fahimci matsala sai ku bari sai a bayan idan shi sannan wa mulaqafatu nabi sallallahu alaihi wa sallama al-kabir kuma wannan hadisi yana nuna ya halatta babban mutum ya faɗi magana sai karami ya ga cewa a'a ga abin da yake ganin ya fi dacewa sai ce ai ranka ya daɗe da kaza ne da shi zai fi to ya halatta a musulunci ba wai za a ce wal mushawara fil amri am sannan wannan hadisi yana nuna al'amarin da ya shafi jama'a to a rinka yin shawara jama'a duk al'amarin da ya shafi jama'a misali jama'a ‘ya'yanku suka zo suka bullo da wata fitina ne waɗanda ta ba za su iya ainihin gabatar da abun ba lallai in al'amari ya taso jama'a to ana ainihin haɗuwa ne a shawara domin a tattauna a fitar da mafita domin ina muka fahimci haka ga annabi ya faɗi ga aisha ta faɗi ga hafsa ta faɗi lallai ne babba kuma ya kiyaye girman shi ya kiyaye mutuncin shi kai ya zubar da girman shi dan in ya zubar da girman shi ta hanyar shiga harkokin ƙanana to wannan ko ba a ce su rena shi ba za su rena shi da wani mai girma jama'a ya yi ƙoƙarin kiyaye girman shi sai ainihin na ƙasa da shi sai su girmama shi sai malam yake cewa lihammi abi bakrin bit ta'akhuri an saffi saboda abubakar da ya ji manzon Allah ya taho sai ya himmantu ya bar sahun in ka mutunta shi li'annahu arada an yata'akhkhara hatta yastawiya ma'a saffi falam yatruku an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yatazahzahu an maqamihi kai kuma babba to ka gane wane yana da daraja a cikin nasu ko da yara ne ƙanana in ka same su kai musu sallama ka miƙa musu hannu ku yi musafaha ba inda aka ce ba a mutunta yara ƙanana ba inda aka ce ba a yin hannu da su ba inda aka ce ba nasu aikin kenan inna sa'ayakum la shatta dan haka sai kai musu sallama jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan وفيه أتكن ونن حديثي أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة فهم بايا yana jin wannan murya ta kuka amma malaman fiƙihu sai suka ce buka'ul khashi'i kukan ya zama na mai tsoron Allah in an sace maka mota ne ka zo ka fara sallah ma sata motar ka Allah ya kiyaye amma ka kai kuka a sallah an kai kuka to an yi biyu babu an sace mota kuma ba sallah sai ke cewa li'annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'da an alima hala abi bakrin fi riqqatin sallah baya ainihin bata sallah sa'annan sai ce wala anhahu anil buka kuma da annabi ko da ya nada shi da sai ce to amma ka kai mana kuka amma tunda kukan na tsoron Allah ne ba a cewa mutum ya bari ina fata an gane wannan yana daga cikin taranta in yana wa'azi yana kuka har kuma wai sai ana mai da abin abin dariya wai wasu har zuwa suke suna jin kukan ma dan su ta tuntsira dariya kai bahaushe ma'ana zuciyar ta kekashe shi ba zai kuka ba in kuma wani na yi ya zama abin dariya kuma wannan ba hujja bace kala rawi Allah ya gafarta maka amma ba hujja bace ina fata an gane amma abin sha'awa wallahi in ana sallah a harami za ga hausa da yawa suna kuka alhamdulillahi to me yiwa nan ko kira'a ce ba daɗi daga abin da ya canza mishi rayuwa ya ce tun yana ɗan islamiyya sai ga malamin shi yana kuka in yana karantar da shi ya ce a lokacin bai san ma'ana kukan ba sai dai ce me yiwa wani wani dai babban abu ne ke sa malam kuka ya ce to sai da na girma ya ce wannan kukan shi ya samu dama sai su saki wata magana mai girma ya ce nuni yana tsayawa a matsayin magana nuni yana tsayawa a matsayin magana kenan da za ka zo ka samu wani a shagon shi amma da yaya ya nuna maka da ishara to malamai suka ce ana ciniki da ishara ana yin saki da ishara ana yin alƙalanci da ishara da za ka ce wa matarka wance ba saki ba ke ba kai magana ba amma da ka kake ko da hannu to ana yin magana ainihin haka ina fata an gane amin sha faɗin waƙar mawaƙi tun a jahiliya da yake cewa asharat bi tarafil aini khifata ahliha isharat an gane ya je taɗi ne wurin budurwa kuma katsam sai samu ane mata faɗa ma akan shi wannan yaro dan iska ne kake sake sauraren shi tana cikin sauraren faɗa da iyayenta ke yi sai ga gogan ya ma zo taɗi a yi abin da za a yi kenan ta mahazunin tana cikin damuwa walam ta takallami ba ta magana da baki ba to wannan kada gira da ta yi gogan ya ce fa'aikantu ni ko sai na tabbatar da cewa anna tarafa girar tata kadda su ne gayu na gaske waɗanda suka san sirrin soyayya ma'ana kawai gira in ta kada ya san fassara abin kusan shafi guda ne ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimake mu واقتصار النبي صلى الله عليه وآله sa iya yiwuwa annabi ya ƙi yin magana da baki ne ba don saboda kuma raunin jiki ba ko saboda ya nuna cewa shi fa masallaci ba a yi mai magana da baki sai dai a yi mishi magana da nuni amma wannan magana tana da rauni saboda daga ce yaya kin gama abincin ne kana cikin tana cikin sallah dan ka taho da azababbiyar yunwa saboda kar ka tsaya jira sai ta idar da sallah ta ce mai gida ban dora ba ka fita cikin tsaki dan haka tana sallah sai ka ce yaya kin gama sai ka dubi wa fihi ta'kidu amril jama'a wal akhadh fihi bil ashadd wa in kana al maradu yurakhasu fil fi tarkiha malam yace wannan abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna mana sannan wannan hadisi ya bayyana mana musamman riwayan nan ta ƙarshe annabi ya zo ya yi sallar da kanshi a halin rashin lafiya ko to yana nuna mana sallar jam'i wajiba ce amma rashin lafiya tana sa a sauƙaƙe maka amma tare da rashin lafiya in kaga da ka zo sallar koda da tsanani in dai zaka iya ina fata an gane to gashi sai ya ce wa qala at-tabari al-imam at-tabari yace inna ma fa'ala dhalika لئلا يعذر أحد لئلا يعذر أحد من الأئمة بنتبه كوي ya kwance shi gida yana bololo sai ya ce a annabi sallallahu alaihi wa sallama da ƙyar ya fito ya taba zuwa wato annabi ya yi haka ne dan ya toshe kafar limamai kasiki zuwa sallar jam'i saboda yan larurar da bata kai ahaliyatihi lidhalika hatta innahu salla khalfahu kuma ta yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rarrafa ya zo sallan ne don ya fahimtar da mutane cewa gabatar wadda yawa abubakar ya gabatar da sallar malam ya ce واستدل به على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكر kaji kuma wani fiƙihu yace ya halatta liman yana cikin limanci sai ya jawo wani cikin mamu ya zo ya tsaya a matsa asali dama wurin ba nashi bane to tunda mai wuri ya zo fa sai ya bada wuri na fata an gane wa ala jawazi mukhalafati mawqifil ma'mumi lid-darura kaman qasada an an yuballigha anhu to idan za a yi amma dai abin da aka fi so shine liman na hagu mamu yana dama da liman to in aka samu akasin haka fa to babu laifi sai ce musamman in an samu akwai bukata ga yin haka kamar me kamar a ce ai limamin mu mina ببعض وهو قول الشعب واختيار الطبري وأومأ إليه البخاري كما سيأتي كما كنجي wasu matsaloli kuma masu ɗimbin yawa a wuri ɗaya imam imam ibnu hajar ya dunkule su yace wa karkashin wannan kuma sai a jingina wani hukunci ina hukuncin mutumin da aka matse shi a cikin sahu yana sahun farko da aka zo za a yi ruku'u ko za a yi sujuda sai aka matse shi sai ya rasa idda zai yi wa mamu in yayi kwaikwayon mamu sallah ta yi to wannan mas'alar tana da faɗi bari in warware ta mas'alar tana bayyana a wurare kamar haka wuri na farko shine liman ya ce Allahu akbar baka ji muryar shi ba da wasu malamai suka ce sallah ba ce ba don baka bi liman ba a'a a nan sallah ta yi domin baka jin muryar liman ne sai wani yake ɗaga murya sai kake bin shi domin me muka ji a cikin hadisin abubakar yana bin annabi sallah mutane kafin nan kai kuma kayi allahu akbar kayi ruku'u sai aka ce idan har sahun da ke gabanka ba su riga sun ɗago ba to ka samu wannan raka'ar jama'a kun fahimci matsalar barin mai